الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan dare na litinin daren hudu daren biyar daren biyar ga watan sha daya watan zulka'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1445 shi gaba da karatunmu na littafin manzumatu sulamil usul ila ilmil usul na al'allama hafiz ibn ahmad al-hakami rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi baiti na 256 inda malam zai shiga bayani akan falalar sahabbai farawa da jagoransu sayyiduna abubakar radiyallahu anhu wa arda qala rahimahullah وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى ثنيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالسواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير مين بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر علي ذا القدر العلي مبيد كل خارج وما كل خارج مارقي وكل خب رافضي رافضي فاسقي من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمت فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما وبعده باين أنزو صلى الله عليه وسلم الخليفة الشفيق سيوى أنه خليفة من توسين الأمة أرحم أمتي بأمتي أبو بكر نعم نقيب الأمة الصديق ما دل da wakilin al'umma wanda ya kasance mai gasgatawa mai gaskiya annaqib shine wakili shine a ainihin wato mutanen madina suna da nukaba nukaba da aka yi bai'atur ainihin wato al'aqaba da su to an ce naqib wakili kenan wanda ke magana da yawun al'umma to dukkan al'umma ta musulmai da musulunci ta yarda da abubakarin wanda lam yakhtalif fi fadlihi rajulani wanda kaga yana kin abubakar to bakin arne ne kawai na fata an gano wannan ni'man naqibul ummati ni'ma naqibul ummati siddiq dhaka rafiqul mustafa fil ghari shi wannan naqibu din shi wannan abubakarin din shi ne abokin tafiyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zaɓaɓɓen Allah wanda ya zauna da shi a cikin kogo ana nufin gharu thawr shekul muhajiri na wal ansari da shi ne dattijo babban mutum ko da an samu wanda ya fi shi shekaru amma dai shi ne babban muhajiru na da ansar shi ne shugaba a cikinsu jagora babba a cikinsu akhshahuma atqahuma a'lahuma awfahuma fil wazni war rujhani صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان أبو بكر كان رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى shi sayyiduna abubakar shine wanda da kanshi ya jibunci ya dau nauyin yakar duk wanda ya juya mawa shari'a baya wanda ya kauda kai daga shari'a daga cikin murtadduna da mana'atu zakka da almutanabbiina wanda suka yi da'awar annabtaka sayyiduna abubakarin ya dau makami ya zara kansakali ya ɗaugar kuwa ya hau dokin shi duk da ya shekara 60 a lokacin da wasu watanni amma da shi aka fita wannan yaƙi suka ko ɗanɗana kuɗarsu aka ko gasa musu aya a hannu da yawansu suka tuba wasunsu suka tsere wasu aka turbuɗe su da ransu wato suka mutu cikin wannan yanayi aka kashe su ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب نبيا أبو بكر أتكن فللا وتميبين شكنا أفللا بلا ارتياب باب شكو باب كوكنتو باب ربا ديبيو باب إندا إندا باب كونغوبا كومبايا babu nuku-nuku wanda yake na biyu a cikin daraja bayan abubakarin shine as-sadi'u wannan mai tsage gaskiya din annaqiqu bis sawabi wanda yake fadan daidai so da yawa zaka ga yanayin muwafaqa sayyidina Umar ya faɗi magana aya ta saukata akkada ta kaga asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin muwafaqa ce ta sayyidina Umar haramta shan giya muwafaqa ce ta sayyidina Umar mukamu Ibrahim a dinga nafila a gurin muwafaka ce ta Sayyiduna Umar alaihi salatu wassalam ga sunan da yawa abubuwa cewa faktu rabbi fi sab'i wa kuntu fi thalathi amma gurare da yawa kamar da Ibn Umar yayi ta lissafowa Sayyiduna Umar Allah yakan datar da shi ya zama ra'ayin shi shine karbabbe hatta mas'ala ta fidiya ga wanda suke asra badrin Sayyiduna Umar ra'ayin shi shine karbabbe وكان للنبي أن يكون له أثرى حتى يثخن في الأرض التي تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة daga a gurin sai na rasulullah sallama shi da abubakar da suka yi ta kuka da ayat ta sauka domin ra'ayin abubakarin annabi ya karba na cewa a ɗauki fansa a karbi fansa a hannun su wanda aka kama a badar a kyale su shi ko umar da cewa duk aka kashe su karshe sai ya zama ra'ayin umar ɗin shi ya fi zama daidai shi Allah ta'ala ya zaɓa wa huwa alladhi thanihi fil fadl bil irtiyabi as-sadi'u an-natiq bis sawabi a'ni bihi ash-shahma wanda nake nufi shine wannan babban mutum ash-shaham shine al-azim babban mutum wanda yake yana da izzatun nafsi wanda ya kasance mutum ne wanda baya daukar raini aba hafsin wanda shine baban Hafsu ba Hafsa ake nufi ba domin Hafsatu bitta'il marbuta ba shine Hafsu ba Hafsu a larabci sunan mutum ne namiji sunan namiji ne ko kuma sunan zaki ina daga cikin sunayen zaki Hafsu wala'alla ya kasance kunniya bi abi Hafsin li shaja'atihi wa basalatihi wa istibsalihi Umar wanda shine sayyidina Umar man zahara ad-din al-qawima wa nasar wanda shine ya bada gudunmawa ظاهر الدين يعني ظاهر للدين انتصر للدين wanda ya bada gudunmawa ga addini wanda yake miƙaƙe wa nasar kuma ya taimaki addinin nan bi saifihi wa malihi wa izzati as-sarimu was-sarima ina nufin wannan zararren takobin domin as-sarim shine takobi wanda yake mai sara daya mai kaifi kenan kaifaffan takobin nan al-munki alal kuffari wanda yake tafasa kafirai almunki wato wanda ke abin ga aka ce naka yanki ma'ana kamar yayi sakiya da wuta shi ke ɗaɗana mawa kafirai zafi da ainihin wato wuta ta hujja da wuta ta takobi wa musi al-futuhi fil amsari wanda shine yake ya yada ainihin cin nasara da kwace garuruwa a ƙarƙashin shugabancin shi suka koma garuruwa na musulunci ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير مين na ukun su ga kowa da abin da ya shahara da shi Abubakarin ya fi shahara da haƙuri da juriya da tausayi Umar ya fi shahara da jarumta da ƙarfi da izza da faɗin gaskiya akan kowa ne shi kuma Uthman kunya dama ya ce arhamu ummati bi ummati Abubakarin wa ashadduha fi dinillahi Umaru wa ahsanuha haya'an Uthman to na ukun su shine Uthman dhunnuraini ma'abocin haske guda biyu mabocin haske guda biyu haske guda biyu ma'ana ya auri ɗiyan manzan Allah sallallahu mata guda biyu a duniya ba mai wannan tarihin sai shi ba a taɓa yi ba ba za a yi ba wanda ya auri ɗiyan annabi har guda biyu ya auri guda ta rasu ƙara mishi guda saboda an yadda da shi ke kuna hadisi duk da akwai makala a isnadin shi ya ce laukana ta inda na thalithatan la an kahna ka iya da ta uku ma da an aura maka kaga cikar yadda kenan ko ai la yuldagul mu'minu min juhrin marratayn ko kai da kake wani dan maluhu maluhu ka bada aure a wahalar da ita ta mutu kuma ka dauko kanwata ka bashi eh ai ba za ka yadda ba ko duk da rashin azancinka da rashin zurfin tunaninka ba za ka yadda ba to ina ga sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to sayyidina Uthman kamar yanda Thabitun al-Bunani yake cewa ba mu taba jin a tarihin duniya wanda ya samu wannan darajar ba ya auri diyar diyan annabi har guda biyu ya zauna ya zauna da su an gane ko ko da zamanin da aka yi annabawa da yawa zamanin banu isra'ila ba a taba samun wanda ya auri diyan annabi guda biyu ko da ake cewa babanta annabi mijinta annabi ko danta annabi wa kuma kakanta annabi ko eh haka suke ce zaka yi ana tama tambaya ɗan islamiya wace ta ce layya ko suke cewa layya bintu yaqub kaga babanta yaqub annabi ɗan uwanta su annabi yusuf annabawa mijinta suka ce shine annabi ayyub annabi ne ɗanta suka ce shine zulkifl ce annabi ne duka wannan malaman dai tarihi suna suna faɗa kaurar da za a ce wadda mijinta sarki babanta sarki kakanta sarki ɗan uwanta sarakuna bintul khalifati wal khalifatu zawjuha wal khalifatu jadduha bintul abunga ukhtul khalaifi wal khalifatu ukhtul khalaifi wal khalifatu wal khalifatu zawjuha bintul khalifati wal khalifatu jadduha tace fatima ko fatimatu bintuwa bintu abdulmalik bin marwan sannan yar uwar sulaiman da hisham da wake da suna sulaiman da hisham da waye ɗayan shine ma babba wanda shi ya gaji baba ɗan gidan abdulmalik bin marwan sannan kuma matar umar ibn abdulaziz an fahimta ko? to daka wato ainihin kanwa muke magana Uthman ko shi da ya hada mata biyu ko su ko ita layya ai ita ce kadai matiyar annabi a gurin mai gidanta ce mutum guda ya auri ƴaƴan annabawa har guda biyu sabitun al-bunani yace ba mu taba samun labari ba sai akan sayyidina Uthman shi yasa ake ce mushi zunnuraini ma abocin haske biyu domin diyar diyar annabi haske ce to haske biyu ya tara Usmanu ke Zulhilmi ma abocin juriya da walhaya da da kunya abocin hakuri da kunya bi ghairi maini babu ƙarya cikin kunyar Usman Bahrul Ulumi wanda yake teku ne shi cikin ilmin muka Jami'ul Qur'ani wanda ya tattara Al-Qur'ani mai girma Jami'u da ma'ana jama'ahu yani hafizahu wa wa'a وجامع بمعنى الذي جمعه وكتبه an gane ko lokacin sai na Uthman aka rubuta alkur'ani alkitabatul rasmiya amma rubutu dai a tattara shi guri ɗaya tun zamanin su ainihin Abubakar da Umar an yi haka to shine jami'ul qur'ani minhu istahat mala'ikur rahmani mala'ikun Allah ta'ala mai rahama suna jin suna jin kunyar sayyidina Uthman hadisi ne ai tabbatacce a Bukhari da Muslim musamman riwayar muslim na aisha ta ce tana zaune da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abakar ya yi sallama ya nemi izini wato ita ta koma cikin ɗaki haka ƙuriya akwai labule tsakaninsu nabi na zaune gwiwar shi haka ta ɗan buɗe bai gyara zama ba abakar ya zo ya zauna kaga surikin shi shi ma umar ya shigo annabi na wannan yanayi da uthmanu ya yi sallama sai annabi bai ba shi izini ba sai da ya kintsa ya gyara zama da kyau ya ce ya shigo suka ƙare tattaunawa suka fita ana aisha ta ce to wai ban gane ba babana ya shigo ba ka gyara ba umar ya shigo ba wanda kaga su ne me su ya kamata misali in mu ne a jin kunya don su suka baka auren ya ga wanda shi kuma ɗanka ne tunda kai ka ba shi aure amma da zai shigo sai da ka kintsa ka gyara zama da kyau sai ce mata ya aishatu ama ala astahi min rajulin tastahi minhu al mala'ika dan me bazan ji kunyan mutumin da mala'iku ma suna jin kunyar sa me yasa mala'iku suke jin kunyar shi saboda shi ma yana da shi ma yana da kunya ai mata sun ce kunya mara kunya asara ne haka ne wanda bai da kunya zai ka ji kunyar shi amma mutum wanda yake muhtashim yana da kunya yana da kamun kai kai ma sai ka ji kunyar shi sunna Uthman ne sa han mala'iku suna jin suna jin kunyar shi a bara a ce yafi annabi me kunya ba duk wata hasala ta alkhairi ba wanda ya kai annabi ballantana ya fi shi sallallahu ana cewa a tsakanin sahabban in an auna to abakar ya fi tausayi umar ya fi izzatun nafsi uthmanu ya fi kunya ali ya fi shaja'a ya fi kowa da ta amma duka na annabi yana gaban nasu shi nashi ba irin namu bane kuma ba irin nasu bane ko a annabawa duk falalar da ka san wani annabi na da ita an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ita shi na daban ne a gurin Allah na daban ne shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ai kunya baka ji ana kamanta kunyar annabi da kunyar amarya ba ranar da za a kai ta daki amaryar da ko eh amaryar da ta yanzu kiran mijin take ta ce wai kai dare fa yayi me kuke ji ka dalla rabu da su ka shu dul hilmi wal haya bi ghairi mai bahrul bahrul ulumi jami'ul qur'ani min hustahat mala'ikur rahman mun yi shi بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان الله أكبر shugaban duniya gabaki daya wato shugaban halittu da suke duniya annabi kenan sallallahu alaihi wasallama da tafin hannun shi mai albarka yayi mubaya'a a madadin sayyiduna Usman abai'atul ridwan da ka zo mubaya'a kowa annabi ya sa hannun shi na dama kowa ya ɗaura kowa ya ɗaura ƙarshe sai ya ƙara ya ce to wannan na Uthmanu kenan duk da baya gurin annabi ya san da da shi a gurin da shi ma zai yi mu baya ya yarda da imanin shi kamar yadda ya bada labarin wata ran saniya ta yi magana ko allabta mata kaya ta ce mali hadha khuliqtu sabai suka ce subhanallah baqaratun takallamat saniya ta yi magana ba ba yadda ne ba su ba mamaki ne suke mamaki suke sai ce amintu bi zalika wa amana bi zalika abubakar da umar ce na yadda da wannan labarin abubakar da umar ma sun yadda abu huraira ya ce kuma ba sa gurin amma annabi ya ce sun yadda kaga ya yadda da me da yaqinin su da imanin su da kaza da su to da haka shi ma sayyidina Uthman annabi ya daura wani dan shi'a yana ta abun ga cewa ai sayyidina Uthman baya cikin laqad radiyallahu anil mu'minina ce tunda ai ba da shi aka yi bai'atul ridwani ba da shi to annabi ya daura hannun shi kuma me zaka ce a gure kuma yace wai akan wa ma aka yi mubayar kan fajinin Usmanu ne ko da aka yada rumus a gari cewa an kashe shi annabi yace to mu zo ta kan Usmanu sai dai mu kare mu je mu kowa su Salamatu ibn al-Akwa saboda dauki so biyu ma yayi mubaya yayi mubaya aka zo an kara zaga ya kara dawowa annabi yace da zaka mafa na ganka yace in kara ne ƙara yin mu baya su dubu da ɗari hudu za su tankari sama da mutum dubu goma amma ɗauki suke aje a yakin saboda kishi da kuma kara da kuma kasancewar su musulmai duk giya ɗaya take ɗaure da su dan an ce an kashe usmanu har da kafiran suka ji labari suka ce mi mazan mu sake shi ya je kai ja mana bala'i daga nan sai aka zo aka yi sulhu to kaga dan me zaka ce ai babu usman ta kan shi fa aka shirya mu baya har aka ce an yafe ma wanda duk wanda aka ce an yafe ma wa cikin wannan wato ainihin wannan mubai'a din wanda aka ce an yarda da shi to Usmanu na da ladar shi so da shine sababi ko shine sababi warabi'u ibn ammi khairir rusuli na hudu shine dan amman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi shine fiyayye cikin manzanni a'anil imam al-haqqa ina nufin jagoran nan na gaskiya zal qadri ma abocin mutunci ma aboki ma abocin girma da daraja al'ali wanda yake maɗaukaki shi ne sai duna ali mubi da kulle kharijiyin mariki wanda ke ƙarar da duk wani ɗan tawaye mai fita daga tsarin addini khariji wanda ya fita daga wato yi ma shugaba biyayya marik wanda ya fita daga tsarin addinin musulunci ya muruku na min addini muruka sahami min ramiya dan sai duna ali shine farkon wanda ya fara yaƙar khawarij ya haƙƙaƙa ragba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya ce da zan hadu da su la aqtulannahum qatl adin wa iran da sai na yaƙe su na kakkashe su irin kisan da Allah ya mawa adawa irmawa kaga sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya haka sayyidina ali ya yaƙi khawarij a nahrawan bayan an yi sufin an yi kafin sufin an yi jamal an yi yakin sufin su kuma khawarij bayan an yi sulhu tsakanin sayyidina ali da muawiya sai suka ce dan me za a yi sulhu ka kenan su suka hada fadan ko ce dan me za a yi sulhu to suka ce da aliyun da muawiya din da dukkan da amr ibn al-as da abu musa al-ashari da duk wanda suka yarda da hukuncin amr ibn al-amr ibn al-as da abu musa yace dukkan su sun kafirta suka dinga shirya makirci a gari sayyidina ali ya musu nasiha ba su ji ba aka ya yaƙe su suka tsere ya bi su suka ƙara guduwa kaga shine ma'anar mubida mai ƙarar da kulla kharijiyin mariki duk wani mai fita daga biyayya wa shugaba da kuma mai fita daga tsarin addini kun gane khariji ko shi khariji wanda ya ma shugaba tawaye mariki wanda ya fita daga tsarin addini ku fahimta mun ce ya fita daga tsarin addini ba ce ya fita daga addinin kwata-kwata ba saboda me saboda kila yana da wani uzuri ko amma ya fita daga tsarin addini aikin su ba aikin musulmai ba da yace yamruquna min ad-dini muruqas sahmi min ar-ramiya yaqra'una al-qur'ana wa la yujawizu taraqiyahum nabi yace suna karatun qur'ani amma baya wuce makwallatan su yace sai kun raina tahqiruna salatakum bi salatihim wa qira'atakum bi qira'atihim idan kuka ga sallar su sai kun raina taku in kuka ga karatun su sai kun raina naku amma duk da haka yamruquna min ad-din muruqas sahmi min ar-ramiyya khawarij kenan to wanda ya fara yaƙarsu da takobi shine sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu shi yasa sai mai take da mubida kulli khariji mubida kulli kharijiyyin mariqi wa kulli khibbin kuma shike ainihin wato shike karar da duk wani khibbu munafiki at-takhbib shine al-gungumanci at-takhbib shine hure ma wani kunne ai munafikai suna hure ma mutane kunne ko da za a tafi yaki me suka ce ma wa'ada Allah wa rasuluhu illa ghurura kaga takhbibi kenan shine annabi yace Allah ya la'anci duk wanda ya khabba man khabbaba imra'atan ala zawjiha wanda ya hure ma wata mata kunne ta rabu da mijinta kaga munafurci kenan al-gungumanci ni kufurci to sannan ali yana karar da duk wani munafiki kaga yana nufin yan shi'a rafidiyyin gasu nan wanda suka kore wato ainihin abubakarin da umar a cikin khalifanci shine asalin rafidi wanda ya kore khilafa ta abubakarin da umar wanda wannan shine mafi hadarin bangare na shi'anci sune rafida a da ana cewa wato saba'iyya sune akhdaru firaq shi'a firaq na shi'a sun kai guda saba'in kamar yadda a shaharistani ya ambata cikin almilal wan nihal wanda ibn hazmin ya yi bayani shekul islam ibn taimiya ya yi bayani a cikin littattafan shi kamar cikin minhaji minhajil al-islam an gane ko to ‘yan shi'a aka ce saba'iya su suka fi haɗari wato nisba zuwa ga abdullahi ibn saba ibn sauda ɗan bakar mace to shi su saba'iya abinda ya sa a fili suke faɗa amma rafida sun faɗa abinda saba'iya ma ba su faɗa ba daga su ne akhbar innar rawafida sharru man wadi alhasa min kulli insin nafiqin aujani hatta batiniya hatta fatimiyya hatta buwaihiyya hatta wane ne duka Ismailiyya wanda kaga suna cikin mafi hadarin shi'o'yan shi'a domin su yawancin waɗannan suna da dodanni da suke bauta mawa don ka gane ba ma ba su haɗa kai ba ko kalmar shahada ba su yi ba wasu bauta suke bauta mawa amma sai su sa rigan musulunci su shigo don su bata addini to ko su akwai abubuwan da ba su iya ba su iya gayi hatta a cikin littattafansu sai rafidiyya rafida su ne za su zagi Allah su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce annabi ya yi zalunci tunda bai bar khalifa ba su ce mala'ika jibril ya yi ha'inci asalin annabtaka ta aliyu ce ya bawa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali ya sallama ire-iren waɗannan shi'a kuma su ne dai su humaini su ne dai su ainihin zakzaki kabbahawullah duka su ne rafiza daga su ne ‘ya'ya da jikokin ismailiyya batiniya saba'iyya duk su suka kyankyashe su to sai zama shegantakar rafida ta fi ma wa'incan na farko kun gane wannan ko to da ka sayyiduna ali shine wanda yake karar da duk wani wanda yake hibbu mai yaudara da munafinci a addini rafidiyyin wanda yake barafidi ne dan shi'a fasiki wanda yake dan iska mutumin banza eh fasiki dan iska kawai a zauna lafiya ko aiwa ka aje kalmar tayi nauyi akan wafaqa shinu tabaqan ta dace da su sai na ali da wuta ya dinga kona su kaga ai mubiduhum ne ko ya tabbata a bukhari lokacin da suka ce sai na ali shi Allah ne wal iyadu billahi wa subhanallahi wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira yayi musu nasiha suka kida ka yasa aka haƙa rami ko na dalibin shi mai suna kambar ce dinga kamo su ana daurewa ana jefawa cikin wannan wuta ce inni lamma ra'aytu amran mufdhi'a ajajtu naran wa da'awtu qambara da kai dinga kona su ibnu abbasin yana yana makka yace lalle inda ni ne zan kashe su yace amma ba zan kona su da wuta ba sai naji annabi sallama yace innan nara la yu'azzibu biha illa Allah ba mai azabtarwa da wuta sai Allah to yana kona su da wutan ma amma duk da haka suna cewa yanzu ne muka ƙara yadda kai Allah ne saboda ba mai azabtarwa da wuta sai Allah sharrin suna da yana da hadari kwarai da gaske da haɗari ka karanta tarihu Baghdad tarihu Baghdad na al-Khatib Khatib al-Baghdadi yayi dogon magana da Ibn Asakir cikin tarihu Dimashq domin akwai wanda bayan Sayyidina Ali ya fatattake su sun gudu suka koma kasar Sham to wanda suka shiga Sham daga cikin shahararru Ibn Asakir yayi rubutu akan su kuma asalin tushen abin kuma dama a Kufa ne wanda kuma Baghdad ce kasar Iraq ce wanda shi kuma al-khatib yake tarihi akan su zaka a ciki za ga bayanai masu yawa da tarihul islam na ainihin wato al-imam az-zahabi rahimahumullahu ta'ala ajma'in da sauran dai maraji' na addini waɗanda suke masu faɗin gaskiya an gane kuma su tantancewa masu tantancewa to da ka sayyidina ali yana karar da yana yaƙar waɗannan kafirai waye sayyiduna ali man kana lirrasuli fi makani haruna min musa bila nukran wanda shi sayyiduna ali matsayin shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar matsayin annabi harun a gurin annabi musa wannan babu jayayya babu babu gardama yace amma tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa sanda za a tafi yakin aish sanda za a tafi yakin tabuka ahsanta ya shafi za ta fi yakin tabuka annabi sai ya ce tunda ba za a tafi a bar gari babu shugaba ba sai ya ce ali ka wakilce ni kai za ka kula da mu sai wasu suka kewayo munafukai suka ce yanzu kai duk jarumtaka duk kaza ɗinka za a tafi a bakka da tsofaffi da mata da yara da guragu da makafi a gari duk matasa sun tafi a gane wannan haka sai kasan wato shaja'a ta matashi sai ce rasulullah da dai a canza wani ni dai ina son mu tafi tare da kai shi dai yana so ya zama ba wani gumurzu da aka yi baya ciki kun gane wannan sai annabi ya ce mai ama tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa ashe ba za ka ji daɗi ba za ka yadda ya zan matsayinka a guri na shine matsayin annabi harun gurin annabi musa ba sai ce illa annahu la nabiyya ba'di sai dai babu wani annabi bayana amma me ma'anar matsayin annabi harun gurin annabi musa annabi musa zai tafi munajati wa ya bari annabi haruna ko yace ukhluf li fi qaumi wa aslih wala tattabi' sabilal mufsidina ya bar annabi haruna to haka shi ma da annabi zai tafi tabuka sai ya bar sayyiduna ali radiyallahu anhu wa arda kun gane wannan ai aiwa sai yace la fi nubuwati ba wai a matsayin annabtaka yake matsayin haruna ba fa kad qaddamtu hakika na gabatar da ma yakfi abin da yake wadatarwa na cewa babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman min su'i dhannin salima amma wannan bayani ne a fili ga wanda ya kubuta daga mummunan zato mutumin da zuciyar shi wankakiya ce zai gane ma'anar abin da ake nufi ba gurin annabtaka ake nufi ba gurin matsayi na kasancewar shi dan uwan shi na kusa ya yarda da shi kuma ya san zai iya riko da jagoranci da kun gane wannan فستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا فكلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب akwai lokaci kuwa da arba'in da hudu babu lokaci ba haƙura haka sai mu tashi ta timmatul ashira a sitta ko fasittatul mukammiluna al'ashira wasa'iru sahbil kiramil barara ai magana kan sahabbai babu ba za a ce an yi jinkiri ba ko saboda yana da daɗi sai mu bashi saboda mu ji daɗin tashi mai bayanin Allah yadda سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله درسي بافا دابكو نشاشدان درسي نشاشدان